أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحديث الثاني والحديث الثاني wato yau ranar talata muna sha biyar ga watan uku 2015 wato sha biyar ga watan uku dubu biyu da sha shida inda za mu ci gaba da karatun fasaran littafin arba'una hadisan littafin shehu yahaya annawawi radiyallahu ta'ala anhu wanda ya zuba hadisai guda arba'in da biyu a ciki shehu yahaya annawawi ɗaya daga cikin manya-manyan bayin Allah ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan Allah ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran imamu shafi'i radiyallahu anhu shi kuma imamu shafi'i shi kuma imamu shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran imamu malik ibn anas radiyallahu anhu to ina sa mu dace jiya mun wannan hadisin mun fassara shi daidai gwargwado mun sa bayanai mun sa tarihai to shi wannan hadisi shine hadisi na biyu inda hadisin farko na inda amal bin niyati shine ke da martaba a cikin ilimin hadisai gaba daya shi da london da ake ce mishi ruhul sunnati shine ruhul hadis hadisin farko saboda ni al'amal bin niyyat ko duka aika ba su tabbata sai da niyyoyi kowane aiki bai tabbata sai da niyya in sa zaman to shine shine ke shiki na hadisai baki da shi kuma wannan hadisi na biyu sai ke ce ma ummu sunnati uwan hadisai gaba daya saboda wani hadisin ya tarar da dukkan iliman addinin musulunci gaba daya kamar da ka ji a ciki ko za ka ji a ciki ya tare da tauhidi da sallah da azumi da zakka da hajji da fannin imani imani da Allah imani da mala'iku da annabawa da manzanni da littattafai har da iman da kaddara hairihi wa sharihi har zuwa kan mukamul ihsan duk wannan hadisin ya tarar da su har ma da bayani akan alamomin tashin kiyama baki da ya fi hadisin ummu sunnati kamar da aka ce al hadisu sani an umaru aidan radiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قالني أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال ذلك فأجرنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إذن وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة يعني قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة الأراة الآلة رياء الشاء تطلعونني في البنيان يعني ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم da jiya mun yi bayanai awa ɗaya da rabi cir mun fasara wannan hadisi an sa bayanai an yi tarihai an yi tawili da sauransu wanda bai samu ba inda zai samu damar zuwa ba to an ɗauka a wayoyi mai so zuwa tura mishi don ya ƙara ji ya amfana domin ta kan ce mutum ya zo tun farko shi zai san ina aka taso kuma na dora zai san ina aka dora amma wanda misali jiya bai zai farko ya farko karatun ba ina dora na yau da zai gamsu amma gaskiya ba zai kai kama ci jiya ya zo kuma yau ya zo ba wanda ya ji na jiya yau kuma zai ji ina za a tashi wanda yau za a yi bayani ne akan abin da ya shafi hadisin a daidai gwargwado da wannan hadisin faɗin shi ya kai matsayin da ba zai iya yiwuwa a wannan zaman da muke yi a bayanin shi a warware filla-filla duka baki ɗaya ba ba zai yiwu ba ya ɗaga musu sunan littafin inda na saba faɗi a sanan sunan littafin jibrilu yas'alu wanne biyu yujibu littafin shehu muhammadu hassan abinta sifili bakwai ne duka kuma duka fasara wannan hadisin ne na biyun nan ita kadai wannan hadisin na biyun nan shi kadai ba na farko ba na gaba za su da Allah to duka fasara wannan hadisin ne shi kadai ta gaga ce za a samu ku filla-filla ba zai zuba muku duka ba idan kana da hali za ka yi mallaka da ka mallaka an ka samu kuɗi duka sharohi ne na wannan hadisin bayanai tun daga abin da shafi tauhidin ne bisa al-islam an tashar Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka gani karɓarin tauhidi kenan kalmar shahada tare da gaba ina ta gaji zai shiga ba a birni an iman zai ce an tumina billahi wa mala'ikatihi kaga kalmar shahada kenan da imani da bayanan su filla filla wata kimar salata da bayanan sallah tun daga abin da ya shafi tsarki har abin da tun da tuni daga adabin nomi wato ladaban bacci guda goma har zuwa tsarki har zuwa yin asuwaki har zuwa yin alwalla zuwa farallan alwallan sunnonin alwallan musabu alwallan duk suna ƙarƙashin wannan hadisin ne abin da su bata alwala farallan sallah sunnonin sallah musaban sallah makaruhan sallah abin da suke bata sallah da kabli da ba'adi da gaje gajen nan sallah guda dubu sha biyu duk suna karkashin wannan hadisin ne hadisin jibril hadisin jibril suna hadisin kenan hadisin jibril watotin zakata haka nan ana kika ba da zakka karka ba da zakka duk shekara kuma duk da su kwanciyar zakka na kayan gona ne yana nan a cikin nan zakka na dabbobi ne yana nan a cikin nan zakkan na dukiya ne yana nan a cikin nan hatta ma abubuwan da ake saɓani a kansu wasu mazhaban suna cewa a wajen su ba zakka wasu mazhaban suna cewa ciki akwai zakka duk dai ina cikin wannan ƙarƙashin wannan hadisin ne misali zai tambaye ka ina abu ne yake cewa na saɓani a kai misali mu malikiya da hanafiya a misali mu malikiya da shafiya gaba ɗaya sun ce ba zakka a kan shi amma hanafiya da hambaliya sun ce akwai zakka a kan shi misali kamar mai nake nan mai nake nan wani ya ce tumatir wani ya ce doya wani ya ce mai wani ya ce busasshen tumatir ma wani ya ce barbanon ce dabino to a musa tambaye ka ina ne ina ne wani tafi na ce an yi sabanin duka ba da kai ba ba na gidan rediyo ba ka cinci ka cinci misali kamar zuma zuma wannan namu malikiya shafi'a ce ba zaka a kai amma hanafiya da hambaliya sun ce akwai zaka shi abu hanifa shi abu hanifa ya ce lallai za a yi zaka amma musamman za ta koma kamar ushira wato kamar kasan kafirai wanda ake so su musulunta suka ki aka samu su haraji su mutum yawa ga tsar ushiri a cikin zuman su kamar haraji kenan na zuma shi da mutum hambali ce akwai zakka ne kawai komai da komai kawai zakka ko irin na fitar da komai ka shi ma fitar da zakka shi shi ake nufi da irin wanda abu aka sabani da ma wanda aka ittifaqin gaba daya da dokokin su dai ina wajen ina wajen ne ututun zakata dukansu kudi ya kana wata suma ramadan da azumin wata ramadana tun daga farallan azumi sunnoni mustahabbai abubuwan da suke bata azumi da kaza da kaza da kaza kuma gaba da dina wannan hadisin ne yake shi ummu sunnati wato uwan hadisai gaba daya haka nan magana ake hajji ko shi ma da farallan shi da sunnonin shi da mustahabban shi da hukunce-hukuncen shi da dokokin shi da abubuwan da aka hana da abubuwan da aka halarta da yadda ake yi duk bayanan su gaba daya ya tare ne cikin karkashin wannan hadisin na hadisin jibril da ga ishara in kayi littafin kawa'idi kai iziya kai risala kai a karabu kai mutasar kai askari ka tarar da wani abu kenan na sashen wani ilimin hadisin kuma gaba ɗin fiƙe tana cikin nan wannan hadisin ne rigirigi ya ce wato mini billah a yake ƙala ba a hadir ni anil iman ya ce ya zuna ta bani labar kan imani ya ce ƙala imani ma'ana shi an tumina billahi shine ka riƙa imani da Allah a kullum a cikin zuciyanka shine mulari'i kenan kada ka ce kai imani da Allah a karka yin imani da Allah kullun kullun kullun haka mutu haka je lahira kana kan mai imani da Allah ka san Allah kai imani da shi a matsayin shi a matsayin imani na tauhidus zati ka san Allah shi kadai ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad wannan wajen da kike ne ya ta da ilimin tauhidi kenan gaba daya ita yana yi da zama da su duke da adam duke da duke da an tuni bilan ya tarar da bayanai na ilimin tauhidi inda manyan malamai ke ma sai a wuce ba sai an tsaya an ɗan yi gajeren bayani ba mutum ɗalibai ake ma a wajen ana wajen tauhidin zafi tauhidin kaɗai ta Allah na ƙul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in ka san tauhidin zati kai imani da shi to sanan kuma ka san tauhidin sifat shine irin na qawaidi misali wujudu idamu baqa'u muhalafa iyamu kaman wujudu ita ce nafsiya qidamu baqa'u mahalafa qiyamu hadaniya salbiya fi ma'ani qudra irada ilmu hayatu ko sam'u basaru kalamu suna nawiya qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan samiyan basiran mutakalliman sai lazumai guda biyar na fiye gardi na fiye jubil fili na fiye tasiri duk watan na fiye tasiri fitattun rahotusul alami biyar kenan sai kishiyoyinsu na kasan 25 kishiyoyinsu adamu kishiyan wujudu adamu hudusu bana'u mumasala irtiqaru shariku adamu kishiyan nafsiya wannan biyar din su kuma wannan shi su kuma na'am idamu baqa'u malafa qiyamu wa hadaniya ko kuma kishiyoyin salbiya ko kishiyoyin ma'ani guda bakwai ajazu ikirahu jahalu mautu samamu amma bakamu rigirigi ko kishiyoyin ma'anawiyya qadiran muridan a ajizan karihan jahilan mayyitan asan ma amma abkamu yake shirin lazimai subutul garadi subutul jibil fi'ili subutul bi quwwatin subutul bi dadin ko kidamul alami to tauhid sifat kenan ta gaje ko kuma tsara da sufuna na manzanni guda takwas da ki da kuma sufi wajibai guda takwas fil asriqu wal amanatu wa tablighu risalati wal iman billahi والإيمان برسول الله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب السماوية فقط سيكون تشيشيو يوسف كذب خيانة كتمان عدم الإيمان بالله عدم الإيمان برسول الله عدم الإيمان بالملائكة عدم الإيمان باليوم الآخر عدم الإيمان بالكتب السماوية da tauhid ba ta jama'a takaice wannan sai kuma san kuma ka dawo ka ƙara ci gaba akan tauhidin ka san me ake cewa rububiyya tauhidin rububiyya ko tauhidin uluhiyya uluhiyya guda goma sha ɗaya ne rububiyya guda tara wanne da wanne kenan uluhiyya guda goma sha ɗaya shine wujudu idamu baqa'u mahalifa qiyamu ba ka ce wahadaniya ba suka ce sam'u basaru kalamu sami'a basira mutakallima wujudu qidamu baqa'u muhalafa qiyamu shida kenan sai sam'u basaru kalamu sami'a basira mutakallima da shida nan sai kuma tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya sai tauhidul rububiyya su mu guda tara qadara irada ilmu hayatu qadara muridan aliman wa hayyan sai wahadaniya shine na tara rububiyya kenan sai shuruɗin fa'ili su kuma guda takwas su ne ƙudura irada ilmu hayatu ƙadiran muridan aliman wahayya sai su fatil kamali guda shida sun ubasaru kalamu samiyan basira matakallima a gani an tuni billahi kenan rigirigi an tumina billahi kenan fahim tawhid sifati to shi ma'ana an tumina zaka ji na an tumina billahi kenan ma'ana fi zatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi tawhid zati wasu Allah ɗaya ne zai tawhid sifati wasu da aka lissafo maka a taɗaice sai kuma tauhidul asma'i shi ne misali sannan suna Allah ɗin nan guda ɗari ba ɗaya wanda ka saba karanta su wato ka san Allah aƙalla a taƙaice na aƙalla yana suna ɗari ba ɗaya to ka san su kuma ɗan na musulmai har ma na mace duk wanda ya dace su zai shiga aljanna saboda kuɗaitarwa. Malam da jibe miƙe. ya zama tauhid al-asma'i wato sanin sunayen Allah akalla ka san guda ɗari ba ɗayan nan in sun samu ne ka haddace to haddace ba to ka san su din sanin su ya zama tauhid al-asma'i tauhidin sanin sunayen Allah azza wa jalla gaba shine Allahu shine Ar-Rahman shine Ar-Rahim al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab ar-Razzaq al-Fattah al-Alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المؤيد المهيي المميت الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا موهر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا أفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام Allah shine al-muqsidu shine al-jami'u al-ganiyu al-mughni al-muwadi al-mani'u ad-daru an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-waris ar-rashid as-sabur to sanin sunan Allah dinnan guda 101 sai ce ma tauhidul asma'i gane tauhidul asma'i kenan tauhidul zati tauhidul kada ta Allah Allah Allah ɗaya ne kul huwa Allahu ahad gane tauhidul sifati wanda na lissafo na alwajudu zuwa ƙarshe tauhidul asma'i sanin sunan Allah asma'ul husna kuma da hali ƙara da sanin sunan Allah na boye ismullahi al-azam irin su misali a hamun sadakun halaban yansu irin su amla halama hudu irin su amtal hadal mahadaniyu irin su ashmahu ka hallala irin su abajan mazahin maza hullula irin su da mudahu zamu irin su rahumahu ramu irin su ashin washin kashin washin irin su kashilagun la'anashin fi kalamun shakkalin jam'uhum mukulanin kalawun bazazagun irin ismul azam da ake ce ma ashi hashi zaishi ƙanshi ƙaltashi rishi shi ƙashe shi irin su faɗa damtama hamdama hantama haikon irin su faɗa shalsalin halakashin haɗashin haɗa alahin dakta balahin su jalahin zama balahin to du'ayin nan jinsin suna da cikin ilimin tawhidul asma'i in gane bin da yara muke ma karatun mutum da littafin amma yara ne ko su manya sai manya-manya su buhari da musulun da turmuzi da nisa'i amma nan hadisan ma guda 42 a can aka ɗibo su aiki ya gaya maka buharin ne da musulun da sauran littafan yana kalla shage sai ma tauhidul mene tauhidul asma'i to sai tauhidul af'ali tauhidul af'ali wato shine kasan Allah ubangiji shine ya halicci kowa ya halicci komai yawa tun daga nan duniya mutane gaba ɗayan mu kasan Allah shi kadai shine yayin mu ne tauhidul af'ali dukkan ayyuka na duniya da da aka da zansu a bayyane kasan Allah maka dai shi kadai shine yayin mu gaba ɗaya mutane ne dabbobi ne itatuwa ne duwatsu ne ƙasai ne sammai ne da duk abin da ke ciki ko kana ganin su ko ba a ganin su kasa Allah kaɗai shi ya yi su shi ne tauhidul af'ali domin da Allah mai Allah shi kaɗai ne shi ne ke bauta ma amma ga ku wasu na bauta ma duwatsu wasu suna bauta ma taurari wasu na bauta ma wuta wasu na bautan wata wasu bautan rana wani ma bautan maciji wani bautan kunama to hamma da mai bautan iska ma kurin daga san masu bautan surayya ko tauraruwan shi'ira Allah ce huwa rabbar shi'ira in ba manta ba yace huwa rabbu shi'ira Allah shine ubangijin tauraro na mai suna shi'ira me yasa kuke wa da sauran taurarin ba akwai taurari suna da yawa ba eh ko ba su da yawa ne eh akwai burjai akwai darari in darari ne akwai zuhal babban tauraro ne yana da girma ba dan kaɗan ba akwai mustari akwai muriha akwai shamas akwai zahara akwai ɗar da akwai kamar duk manyan ne yasa ba wata musu sai shira ta kadai ba shira ita ce kanta akwai burjai guda goma sha biyu jadayu dalu hutu himlu sauru jauza'a furdanu asadu sun bala mizan a karabu kausu dukkansu kasan nan ka shiga cikin tauhidin af'ali kenan tauhidin af'ali tauhidin ayyuka gaba daya kowa da kowa da komai da komai ba wanda ya halice su sai Allah azza wa jalla in an tumina shi an tumina billahi fi zatihi wa fi sifatihi wa fi asma'ihi wa fi af'alihi ba na imani kenan kafanta wannan baki daya har ita shi iran ba ita kadai ba har taurin far'u muqaddam taurarin bazara ko far'u muqaddam da far'u mu'ahar da baɗan rufoti da muduha tauraron budayin da tauraron da tauraron surayya da tauraron dabarana da tauraron damina wato tauraron haka'a da han'a zira'a nasara ɗarfa shabaha harsan da taurarin kaka sarfa iwa simako gufuru zabanan ikilil kalba da taurarin ɗari su ne shaula mu'a'ima bulda sa'adu zabiha sa'adu bul'a sa'adu su'uda sa'adu uhubiya baki ɗaya su ubangiji su baki ɗaya da su da mu rabbul alami to shi an ka zo wajen karatun fatiha ake so ka shiga da tauhidi a farkon karatunka bai cika kalmar shahada a farko wajen ta da ikama ko kuma bai ce lada mutum sallah ya yi ce yi kalmar shahada ka za ka yi sallah an ta da ikama kalmar shahada to kuma fara kalmar shahada kai ma ka ce alhamdu lillahi rabbil alamin da taurarin nan wa'in nan da ka san su da ma taurarin da ba ka san su ba irin su addabbal asgar da addabbal akbar da ɗaɗɗabin shimali da kaukabatar tinin ɗin manyan taurari ne su ƙarƙawo su su iwa su fakatu tauraruwan jasi'u da tauraruwan saliyaku da ta jaja da zatul kursi da sayyawarsu da mumsikatul a'inna da alhuru wal hayyatu da ashamu duk taurari ne da al'iqab da abdul fatayin da qitatul farasi da alfarasul azam da almar'atul musalsalatu da alfarasul tam da kawkabatul musallis da qaidasu da kaukabatul jabbar da kaukabatul nahar da kaukabatul arnabi da alkalbul ahmar da alkalbul mutaqaddim da ashira kaukabatul shi'ira sai yanzu ta zo kuma za ka ware ta annabin gaskiya ne sauran fa akwai tawaron gurabu da kaukafatin safina da ƙaiɗu rashu da asabu'u da ikilimin junubi da hotul junubi da shajja'u da balɗiya duk taurari ne da asir da majarratu da sudayin da ayyuk da simas da bayyuni da titan ga su makon ranihi ga su makon a azali sai lahu rusbatun fauqas sama kai ni kad sama annabi na da martaba ya je sama ya wuce duk sauran nan su makon rami su makon azali su ne su ma kai ne duk ya ƙetara su gaba ɗaya lahuru tabbatin faukar su ma kai ne ƙasa samar wa kafa nadan ta hakin sahaba wa ta hamar wa ayi hudan wal amur wa nahi wa hikimar idza utitat li rusul ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa anwa don nan muna cikin tawhidul af'ali da su maka ranar gaba daya da wasu can suke bauta ma da rana da wata da watanni da sauransu to duk ƙarya suke Allah ubangiji shine ubangiji tauran nan gaba daya na cikin tawhidul af'ali kenan gwara mun sallahu ka san su a suna in sun samu da san su kuma a sama da aikan su da yanayin darajojin su jinsu tawhidul af'ali haka yace kai martaban da zaka san sama ta ɗaya ɗin da sama ta biyu da sama ta uku ta hudu ta da ta shida da bakwai da duk abin da ke ciki gaba ɗaya ka san Allah shine halicin su shine tawhidul af'ali kenan ka je sama'i wa dariki ka je sama'i zatar raja'i ina ne sama'i zatar raja'i ina ne sama'i wa dariki ina ne sama'i zatul buruji sama'i zatar raja'i nan sararin samaniya kenan inda hadar ke haɗuwa ke mana ruwa ina sama'i zatar raja'i kenan kuma duk shekara ruwa ke komowa za ta raja'i wanda ruwa ke komowa duk shekara daga ruju'i za ta raja'i raja'a ya ruju'i kuma ɗarki kuwa to sammai bakwai kenan sammai bakwai kenan sun suna sama'i wa ɗariki suna sama'i wa ɗariki sai kuma sama'i za ta buruci tana can gaban su ilo zan buruje ɗin nan guda sha biyu sai can gaba kuma sama'i za ta kubuci tana can gaban su kuma sai can gaba su kafin marfu'i tana gaba sai can sai bahar masu juri daga bahar masu juri sai ne sai alfalakul markaz daga nan sai alfalakul jawzahar sai alfalakul tadwir sai alfalakul kulli to daga alfalakul kulli ne sai gaba sai gaba a gaba shi ne sai baharul baki sai bahar muzlimu sai bahar nur sai jabal al-asani sai daga jabal al-asani shine sai alamu ardi simsimati daga nan sai al-huyul al-kulli inda alƙalami yake kuma sai al-jism al-kulli daga nan mafuz daga sai a sai wajen al-kursi daga nan sai al-arshi daga nan sai magarin tikewa in ka je maganar tikewa nan wajen mana mana maganar tikewa mala'iku ba daman wani mala'ika wuce wannan wajen kuma duraren nan suna mu'amala da shi can ne ba daman su wuce ta kuma amma annabin mu ya wuce ji ba يقول إلا إلا هو مقام معلوم inji jibrilun ba ita wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum dukkan mu kowa akwai inda ta iyaka ya tsaya kai ya wuce to ni shi gure su iyaka na nan wajen kenan to da sanin wannan wuraren ya cikin ilimin tauhidul af'ali kuma sanin su ba su ilimin falaki kuma to daga nan ka ji makan tikewa to dole daga nan ka ji hijabul qudrati kuma ka fara keta ta sai hijabul azamati sai hijabul kibriya sai hijabul miski sai hijabul ambar sai hijabul zumurus rijiriji in ka wuce su sai ji alamul ahoti alamul bahoti alamul jahoti alamul dahoti hahoti wahoti علم الزاهوتي علم الهاهوتي علم الطاهوتي علم الياهوتي علم الكاهوتي لاهوتي ماهوتي ناسوتي ساهوتي آهوتي فاهوتي علم الداهوتي فقاهوتي راسوتي ساهوتي تاهوتي ساهوتي زاهوتي زاهوتي أجل علم القاهوتي علم الشاهوتي علم الواحدية علم الفردانية لكن أنا نرجع الجنة دايا رجي kwarai kuwa a ga aljanna ta ɗaya ko aljanna ta biyu aljanna ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas kowanne tsakanin shi ya fi nisan tafiya shekara dubu saba'in tsakanin wannan da wannan ba fa aljanna kwara ɗaya wajen ba a kamar yanayin a ce jiragen ma'aikata ne to kasta ɗaya su iri ɗaya ne na ɗaya da na sanin aljanna na ɗaya to duk masu martaba irin wannan to gidansu a nan wajen yake da suka fi su suna can gidajen ma'aikata na biyu kowa da tsarinsu wa ma min na illa lahu maqamun ma'lum shi ma mun je kowa ya san gidan shi da adireshin da layi da suna ba gidan da zaka ce maka wanda suke matsayi su suna barin na ɗaya ne to kowa fana shi kaɗai ne ba a lalata ɗaya ne ko kuma duk a taro kamar gidan gado ba a rige-rige a'a misali ko ce misali gwamnati za ta gina gidaje guda dubu ɗari don ƙananan ma'aikata ko ko misali kamar haka ba gidaje suna da yawa ba akwai kuma gidaje kuma na matsakaitan ma'aikata a misali akwai kuma na manyan ma'aikata kuma suna son fitar da misali rigirigi ba da kuma a zanen na ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyu ta bakwai ga su gaba ɗaya shi ne sai hasaratul ilahiyya shi ne shi ne jes ɗin wato jes house na annabawa da manzanni su ne manyan aljannatai wanda suke gabata wa'in nan su ne hasaratul ilahiyya sai hasaratul rahamaniyya هي حضرة الرحيمية حضرة الملكية حضرة القدسية حضرة السلامية حضرة الإلمية حضرة الرزاقية حضرة حضرة الفتحية هذا أيضا حضرة الرشدية هذا حضرة الصبورية سنة من الله ولا دليل الناس أكو أكو جدا أكو جيف هاوس لما ينبع ما سنة حضرة الإلهية أنا بنا كواري إرسو إرسو suna da yawa haka nan gaba haka nan gaba haccan da manyan annabawa da manyan sabai da manyan waliyai cikin su gaskiya kuma su gaba daya da sanin sannan zaka je fadan Allah Kirgin cikin tafi tawhidul af'ali in kare muka Allah. Kuma tawhidul zati san Allah shi kadai tawhidul sifati sifofin nan asma'i sunayen shi af'ali ayyukan shi kowa da kowa da komai da komai rabbal alamin rigirigi da ta muka da ce mal iman hafir ya nan iman al'antum na billahi ko da ce wa mala'ikatihi da kuma iman da mala'ikun shi wani mala'ikun nan an bar labarin su fasa a ƙuranin irin su wasa fati sappa ko irin su wannan zi'ati karka wannan su ɗafi na shaɗa da makamantansu su ne irin su mala'ika jibrilu alaihi salam jikin Allah shi ka iman da mala'iku irin su wane kenan irin su wane kenan su wane ne mala'ikun da ma'aiki su wane ne mala'ikun littafin kuma guda talatin talatin zai kullu imanin wasu ake gana ka iman da su to wasu nan da abin da ka sani ba to ka iman da kudu littafin kuma guda talatin an ce ka imani da su gashi a rubuce kuma su kurani da hadisi to zuwa ne ne shi ne akalla musulmi yaro ne akalla isan guda goma da ayyukansu yaro kenan mun balagagge ya kamata ya matsa ai in kar muka Allah Kuma murni ne eh an ce an tumina billahi ko wa malaikatihi da malaikun shi to shi ne misali da malaika jibrilu wanda shi ne mai kawo wahayi da annaba da manzanni sai malaika mika'ilu wanda shi ne taskaruwa da abu alhaidi suke hannun shi wato mabuɗin tafkokin ruwa da arziki su malaka israfilu shi ne wanda aka halarci shi musamman don aiki gwara ɗaya shi ne hura ƙaho yawa shi ba ba a kinta zai sai wannan kawai ko da kafa wani ɗaya da na biyu sai na uku rige-rige ya kan shi kenan ko ya hura na farko duk za a su ne a firgici a su ne fafazi'a mun fi sama da mafi ɗarfin laman sha Allah fasa'ika mun fi sama da mafi laman a firgici a su ne sai na biyu duk a mace gaba ɗaya yin uku duk a tashi ya gama aikin su kenan shi ne azra'ilai shi ne wakilin ɗaukar rai shi kullum mukarraban suna aiki su manya suna can sama suna so sama da ko sama ta fudu ko akwai taci a gaban shi taciyan tana da ganyaye adadin ganyaye adadin halittu gaba daya hatsin naku da kwarkwata da kudin cizo da kuma da kwarkwashi da kifaye da kwaɗe da duk dabbobin daji da na ruwa da na ƙarƙashin ƙasa da kuma akwai ganye adadin shi in azinin ɗaya a cikin yakusa zai ga fara zama jawo ya zama cikin yakusa kenan yana gano yana ganin ya fushe gaba ɗaya don ya ci to guje don ya fushe na wani rana su guje wajen wane da wane mutane ne aljannu ne dabbobi ne tsinnaku ne guje kowane ga wajen shi za su kawai da rasu ba an ba su cikin full address ba ba wani tambaitar zai zuwa kawai da rasu kawai su zani kawai ba tambaitar zai haka wata shi na hannun shi zai ta wani azra'ili kenan shi bai dariya gaba daya da ɗaya dariya wanda annabi ya je iya zira da miraji da annabi ya je iko sai zauna a bishi kashi na duke ina cikin gushi kawai ya ɗora huska eh wanda tuka baka da gashi shi bane da wani ne aka ce annabi kenan wannan sallama wannan daga baya sai miki Allah sai baka ta gaishe shi ba zan shafi ga cikin mala'iku daga nan zai ga ya fara'a ya murmushi ya ga ya ga ya ga shugaba annaba da manzanni mala'ikun nan sharaɗi ne wajibi ne ka imani da su mafi kamala kuma ka san sunayensu da ayyukansu yawan jibrilu mika'ilu israfil azra'ilu sai mun karanta na kere ko masu tambayar mutum a kabari sai raƙibu da atidu masu rubuta ibadu da zunubai sai rilwanu da maliku maliku mai gadin gidan wuta shugaban malaku kenan gaba ɗaya zabaniyawa sai rilwanu za ki zauna hadisin ummul hadis ko ummul sunnati uwan hadisai gaba daya saboda dukkan hadisin to sharhin wannan hadisin ne dukkan hadisi zai sharhi ne kan tauhidi ko jin tsoron Allah ko sharhi kan sallah ko azumi ko zakka ko haji ko mu'amala to kuma misali ila ila kuranci ai aure da kasuwanci ba da rabon gado to ai in ka zana yana za tambaye ka me me me farkon tambaya to me zan hawa zagi ko da sallah ba da mutum kasuwanci to aure a shi aure bai tabbata sai ana sallah a shi kasuwanci bai tabbata sai ana sallah duk komai da komai da komai a da Allah ne saki ne sallah shine asalin rige-rigen to duk ibadu ana karɓa ne wajen musulmi shi musulmi bai cika sai yana sallah idan suka duk wanda bai sallah to kawai yana kusa da kalman kafirci ne ko ce bambancin kafiri da musulmi sallah to ka san jibril malaka jibrilu da ayyukan shi mika'ilu da ayyukan shi israfilu da ayyukan shi da ayyukan shi munkarin nakiri masu bai mutum a kabari sai raqibu atidu ɗaya na rubuta zunubai ɗaya na rubuta lada na ibadu sai maliku shine shugaban mala'iku masu gadin gidan wuta sai rajanu shine shugaban mala'iku masu gadin gidan aljanna gaba daya kuma sun samu ne ka tsara da sanin mala'ika isma'il shine shugaban mala'ikun sama ta daya gaba daya a sama ta daya akwai mala'iku ba wanda isa da yau sai Allah to shugaban su gaba daya shi ne malaka Isma'il sai ka je sama ta biyu akwai mala'iku masu yawa ba wanda sai kan sai Allah shi kuma a wajen annan wajen shugaban mala'iku sama ta biyu shi ne mala'ika mai haya'in sai shugaban mala'iku sama ta uku sunan shi mala'ika kalka ya'ilu kalka ya'ilu sai shugaban mala'iku sama ta hudu mala'ika sama haya'ilu sai shugaban mala'ikun sama ta biyar mala'ika rauka ya ilu sai shugaban mala'ikun sama ta shida mala'ika kashfa ya ilu sai shugaban mala'ikun sama ta bakwai mala'ika sa'ada ya ilu duk manyan mala'iku ne kasan mala'ika abdul qayyum wani ke shine shugaban mala'iku masu kula da rana gaba daya tana da hadamai ta rana hadamin mala'iku dubu saba'in su dubu saba'in to shugaban su gaba ɗaya shine abdul qayyum da shugaban malaiku masu kula da wata shin malaika adalka ya ilu adalka ya ilu eh adalka ya ilu sai malaiku shugaban malaiku masu kula da lauhul mahfuz shine malaika madiriyun madiriyun أنتم بالله وملائكته وملائكته garamka Allah gaban mala'ika aina ya ilu akwai mala'ika hadsa ya ilu akwai mala'ika marka ya ilu akwai mala'ika hakara ya ilu da mala'ika mas'a ya ilu da mala'ika markis da mala'ika tamshihan da mala'ika maslahinan da mala'ika maskaka ya ilu da mala'ika marda ya ilu da mala'ika hasda ya ilu akwai mafa ya ilu akwai mala'ika ban falaji ban falaji kasan mala'ika adda ala maya ilu adda ala maya ilu da mala'ika az kaya ilu da mala'ika hazfilu da mala'ika armaya'u da mala'ika marqilu da mala'ika haidilu da mala'ika mashhadu da mala'ika mahadishin da mala'ika harqilu da mala'ika masfa'ilu da mala'ika mazdaka ya'ilu da hazbilu da mai dadarin shi da manhaya'ilu da kasqilu da mala'ika bartiku da bartiku da harfiku da fasaniyu da isdaniyu da mazkilin da tamdawilin da tamdaya'ilu da kuma damtama ya ilu amma kuma laka shamka ya ilu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa mala'ikatihi shamsa ya ilu akwai shamsa wilu da azma ya'u da zahiru da mala'ika ƙashashu da mala'ika hasa ya ilu da mala'ika aqayalu da mala'ika hasma ya ilu da mala'ika halha ya ilu da mala'ika kadamuzu da galdazu da kaltamuzu da nas ya ilu da salsa ya ilu shi mala'ika salsa ilu shi ne shugaban mala'iku masu tara salatan annabi muhammadu sallallahu alaihi duk wanda ya salati na sallama fitar ta mala'ika salsa ya ilu shi ne komanda shi ne shugaban mala'iku masu kula da salatai gaba daya na duk wanda ya salati mala'ika sallisa ya ilu da mala'ika hasma ilu da al na ya ilu da mala'ika maslama ya ilu da halka ya ilu da hamdala ya da hamdala ilu hamdala ilu da mai na ya ilu da amba ya ilu da mala'ika makka ya ilu da zarya ilu da zafiya ilu akwai mala'ika shamunu da mala'ika rabtaka ya ilu da rabtaka ya ilu da mas ma'a ya ilu da mala'ika raɗafunu da manshasha ya ilu da mat shasha ya ilu da mala'ika mai ɗarushu da aina ilu da mala'ika rakakilu rigirgi an tumina billahi wa mala'ikatihi da mala'ika arwa bilu da arwa babila da sa'ada belin da sa'ada babila da ahaya jahu aha yayyahu da mala'ika dan shashaya'ilu da mala'ika had radishin da kar madishin da mak sadishin da mala'ika baika ya'ilu da mala'ika haina'a haina'a laya'ilu da mala'ika mahawa maya'ilu da sad maya'ilu da rak baka ya'ilu da sadka dishi da hasma a ya'ilu sadka ya'ilu rasma a ya'ilu rajma a dishi samba'ilu da mala'ika nasma ya'ilu da mala'ika ma'ara dishi da mala'ika daika ya'ilu da mala'ika zai taƙa ya'ilu ita wa'ina suna da cikin sunayen mala'iku akalla guda dubu ne to suna mala'iku nan da ina da kyau kamala ne ta san sunansu amma guda goma can wanda ta san ayyukansu inda hali ƙara na sha ɗaya sallasa ilu ɗin nan duk billahi wa mala'ikatihi ya ji hadisin jibril jirgi malaka in yi numfashi ya ke halittar ruhani don numfashi shi daya za mu ci unan sunan shi ruhani don numfashi daya ruhani ne don numfashi daya ruhani ne jirgi da su ruhanai ana fasa ne daga ruhi numfashin mala'iku za ka samu mala'ika daya ina tare da ina da tare da shi akwai ruhanai miliyoyi masu dimbin yawa da dun numfashi ke to ba ta fi a iska za mu ci ruhani da shi dun numfashi da shugaban ruhanai shine shi Muhammadu Kainaji mai biyu shi shine shi Muhammadu Darjahid sai ruhani Baihanu sai Sadafanu sai Kabisu sai Handusu sai Ifritu sai maimunu sai faiɗinsu sau masu sau sarwadanu arka barkanu makarushin kabshayoshin mandilin kai masaminin azananiyin dauninin dardaya ilu karsushu ramrajin tahelu salhajaji maharuju uta'u hauɗushu daunushu da kuma dauyushu da dauji da daurishu da ɗamra yaɗu da takaba da kaula zelin da washafonu washafonu washafonu da malkaɗinsu da halɗa ya'ilu da ta hawa hinin da wada la'iku da ruhanin da ake sema alfaharin mashibushi alfaharin mashibushi da ruhani wa kashuru da nasiji da damrahinin da kamdarinin da habhinin da daureshin hadla yajin madira ya ilu daddafa ya ilu hamna ya ilu halma ya ilu san'inin sahamazinin da ruhani taitushin da ruhani baihani ko suna da yawa da su ma yirgi sai hamraju harbushu lafishosu tasarabiku lamjaju sakamidu sabarilu alamjaju wakarafahu kulishin kasu dasin ya arifun da ta halakaha ta halakahuma ta halakahuma zai ta halasulun duruhanin sai nas hajaji marju'u hafaji kasmanu mausulu nasaraji tadayushi ɗarɗeshi laisa da ya'ilu kansha ya'ilu ɗaɗashi jaha shasha ya'ilu has shaya'ilu mas ya'ilu hansaka ya'ilu mazhabu ahamaru marrata abu yadu kanɗeshi haɗa fanu madbayanu adata ya ilu halja ya ilu afara ya ilu hamda ya ilu wagaza ya ilu hafta ya ilu damda ya ilu sarfa ya ilu sabara ya ilu maita ya ilu azara ya ilu darda ya ilu sa'afa ya ilu taigabu hailubu sailubu saigubu haidubu ɗaiɗubu saidubu ɗaɗubu ɗuga rige-rige in billahi wa mala'ikatihi ya kada maka Allah kamar lalle ka imani akwai Allah kuma akwai mala'iku ko mala'ikun nan bayan Allah ne bayan shi ne mata ba tun da an kawo mala'iku an kawo ruhanai da kuma aljannu kuma manyan musulmai a cikin sunan nasibina na shugabannin sahabbai a cikin aljannu gaba daya sun sahabban aljannu qulu hiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusul fa amanna bihi to wannan ruhanai ne guda saba'in sahabban ma'aiki kenan wanda suka ce sun ma'anni da alkawari duk wanda ya rubuta sunan su ya sha zai mutuwa ta zama babban malami ya samu ilimi ba mantuwa dukkan su shugaban su da za ta ka a cikin aljannu gaba daya akwai musulmai za su akwai musulmai to wani da shugaban su gaba daya na duniya gaba daya shine shehu muhammadu sharushi wani aljini musulmi in dai mumini ne kuma ƙarƙashin aljini sharushi kamar a cikin mutane ne a ce zuwa ne shugaban musulmai daga annabi sai ne kadar zuwa bakar siddiqu abakar ɗan ne shine sharushin din a cikin abakar bakar siddiqu umar usman aliyu an zama manya ko da ta da ta da za ta zama sabai guda saba'in manya manyan sai kuma wa'annan suna manyan aljannu guda saba'in su aljannin sharushin aljannin farushin sun makarushin sai datamushin sai zakamushin sai matamushin sai bazuwa mashin sai akmaza mashin sai falayushin aljanni dadamushin aljanni kafadamushin duk da sabbai ne fa ya saba annabi ne sun gan shi sun bi sallah a bayan sun ji karatun shi sun raka shi ya koki don manyan sabon shi ne da wasu mun su ma ba banna ba ne tun da sabon annabi ne sabon ma'aiki ne akwai ɗaɗamoshin akwai fazamoshin akwai agafalashin akwai arzani maɗamashin sai rawamoshin sai maurushin sai alata kamashin sai agafalashin daga agafalashin sai adalashin sai alazamashin sai afkamashin sai laumoshin sai agfalamoshin sai adamashin sai makamashin dashin mashin kashin rautoshin sai alamoshin azdakamoshin a adashin daunashin daunashin kamoshin moshin maurushin afkamashin muzumashin azdakamoshin azamashin a kamoshin kurgirgi sai azama karashin fakamashin makaroshin afakamashin azamakaroshin mafazushin adazashin madamashin aflayoshin adamoshin agafalashin afakamashin madamashin agtakalashin azmakamashin adada rashin daka mashin aka kakashin mafaroshin shugabansu zauba'at shi ake ce ma sharoshin shi ne zauba'at rigirgi wani wasu ne rigirgi an tumina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله ولم الآخر وكتبه ذلك ما ندل تفعل الله ذلك ما التوراة ko littafin nan guda ɗari da goma sha hudu a taura wata take hannun ne wanda ba a canza ta ba ba bargita ta ba a sanin tatacciyar ko a taura ga na samu a kasuwa da taura kenan amma ta cikin hannunmu amma sanin babban ta dace tana da izufi tutu ne kowane izifi daya akwai surori duku da kowane sura daya akwai aya duku Mhm. da barka ji a taura Allah ne ya sami Musa a sura farko a taura قال الله تعالى يا موسى أتحب قربي إليك ورضائي عنك yace ya Musa kana so in ƙara kusanta da kai kana so ƙara kusantanka kai sun ƙara baka yarda na wa akunu aqrabu ilayka min kalamika ila lisanika kana so in zamo kusa da kai fiye da harshenka dake cikin bakinka kai in zamo kusa da kai fiye da harshenka yana kusa da bakinka eh wa min sawad aynaka ila bayad ila bayadihima kana so in zamo kusa da kai fiye da yanda bakin kwaye da kake kusa da farin idanka wannan ruhika ibada ila badanika Musa kana so in zama kusa da kai fiye da yanda ruhin ka yake kusa yake jikinka in zama kusa da kai fiye da yanda ruhin ka yake jikinka qala am qala Musa am ya rabbi ku ga abin da sai hol qala sai Allah ce ya Musa akasir min salati ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ya Musa to ka yawaita salati ga masoyina Muhammadu Rasulullah mun abin da ka ta'aliki saboda an sa iman da littafin Allah to littafin ma ka ga abin da a taura take faɗi tukuna shine na suran farko mhm yace kai sa ga masoyina Muhammadu sallama sun maƙala ya rabbi an atakar ilaka bi salati alaihi yace ya annabi sai ubangiji muke da alkawari zan dinga neman kusancinka da salati ga annabi muhammadu sallama kala ta'ala sai Allah ya ce uhun zo gani vagilas zo gani sai Allah ya ce kuma kala ta'ala sai Allah ya ce ya musa ka gani laula muhammadin ma halakatuka ya musa da ba da annabi na ba da ban halice ka ba wala halakatu halakan da ba halici kowar halitta ba wala jannatan wala naran da ba halici wuta balle aljanna wala lailan wala naharan da ba halici dare balle rana wala nazaman wala shamsan wala kamara da ba halici tauraro ba da rana balle wata wala malakan wala rasulan da ba halici mala'ika ba da ba halici kowane mursali ba Allah ce ya Musa wa in lam tuqirra bi nubuwwati Muhammadin yace wallahi in baka yi kirari ka tabbatar da annabtan annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a haraka taka binari zan kona ka da wuta na walau kunta ibrahim halili ko da kai ibrahim masoyi na halili na kana musa ya rabbi inni aqaratu bi nubuwwatihi ita ubangiji na tabbatar da annabtan shi ya shahidtu bi fadlihi na kuma tabbatar da talalan shi fifikon shi akan wa aka sarata min salati alaihi yace kuma zan yawaita salati a gare shi inji annabi Musa Allah ta ya Musa ballig bani Isra'ila anni innahu man jahada nubuwwat Muhammad sallama fa innani usallidu alaihi sabaniyata in tajiku kabarahu wa az'al bayni wa bainahu hijaban mastura la malakan yarhamuhu ولا ينال شفاعته وأدخله ناري Allah ya Musa ka gaya ma al'ummanka saƙo daga gare ni ka gaya musu duk wanda bai imani da annabi na ba to zan zan zan dora zabaniyawa a kan shi wato zan hada shi da zabaniyawa zan kunta ta kabarin shi zan sa hijabi mai kauri tsakanina da shi ba wani malakan da zai tausaya mishi ba zai samu cikin kowane mai ceto ba zai shigar da shi wutana yace ya Musa man amana kana gani ko ya Musa man amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bi salatihi wa ahabba al-khayra li ummatihi kana haqqan alayya an aghfira lahu yace ya Musa duk wanda iman da annabi don iman da annabtan annabi Muhammad sallama ya gaskata manzantan shi ya kuma so alhairi ga al'umma annabi sallama to Allah ce to yanke hakika zan mishi gafara wa Musa aljannatu muharramatun hatta aljannatu muharramatun alal anbiya'i wal umami hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam yace aljanna haram ce kowane annabi ya shiga kowane mursali da al'umma sai annabi Muhammad ya shiga tukuna to a taura kenan kaɗan daga ciki rigirigi ruwan mala'ikati ba suna kasuwa ba ɗada tsanin da naira ɗari ba da hutu a kasuwa ga suna kasuwa ku rike da ita ne abinda take lafiyayya wacce ba san zata ba ina saura sauran ku ta ɓace bayan sun ce ba tun da sabbin tun fata ne nufa ta dace ai sanadiyyar da yasa kenan ake ce ma uzairin dan Allah da shi Allah su da ya haddace ta kai wannan ba dan Allah ba wani da hawa zai haddace ta taura yirgi to ga sanu ku neme ta kaga ce sauran ma a shi magana annabin mu ko ga injila kuma ga injila ko ta ba ta tsada ta ba mu duka dari ba kasuwa ku nemo ta ba ta nan ina ga gobe ku sata injila ga ta nan ina samu a kasuwa ranar zare ko kano duk ba ana samu a yanzu dai za a kasu sanan masan fasara batun da lokacin kai ne kuje kuce kuje a tura na farko su kala Allah ta'ala ya isa bin maryama اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وعلمتك التوراة والحكمة وأنزلت عليك الإنجيل وجعلتك نبيا ورسولا misali ga nan misalin da karatun take misali wa an ay ay kenan wa allamtuka at-taurata wal hikmata wa anzaltu alayka wa anzaltu alayka al-injila wa ja'altuka nabiyyan wa rasula wa da'iyan ilayya bi izni wa ubruhu wa tubri'u al-akmaha bi izni wa la barasa bi izni wa tuhil mawta bi izni aya na gaba kuke wazakir bani isra'ila bima an amtu alaihim min almali wal mulki wal jahi waja'altuhum awlada nabi waja'altum awlada anbiya'i min yaqub huwa min ishaq wa huwa min ibrahim khalili فليصدقوك وليؤمنوا بك وليتبعوك وليعلموا أنك رسولي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا ند لي ولا كفؤ لي ليس كمثلي شيء في أرضي وسمائي يا بني إسرائيل خذ التوراة التي أنزلتها على موسى كليمي التي جعلتها لكم قبلة ومرجعا لدنياكم ودينكم ولا تغيروها ولا تحرفوها ولا تزيدوا عليها ولا تنقصوها ولا تنقصوا منها ولا تتخذوا أصناما ولا تمثالا ولا صورا تعبدونها وحرمت عليكم الميتة ودما مصفوحا وخنزيرا ومذكرا وسهتا وإثما وزنا وجيبة وكبرا وأجبا وسحرا وهيانة وكل قبيه قولا وفئلا ba gani injila kenan wani sura farko kenan sura na biyu ya bani isra'ila wal huduni وعبدوني وسبحوني واستغفروني أغفر لكم ربتي إنجيلا كين أغني التوراة إنجيلا في زبورة ita ce mashahuriya ai ba lokaci ya ba sai an fasara ba sai ba sai an fasara ba sura na farko da ko sura na biyu na farko yace sura farko ce qala Allah ta'ala qala Allah tabaraka ta'ala shahidtu nafsi bi nafsi أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي في ملكي وأن محمدا عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم كذلك Allah ce shahidtu nafsi bi nafsi ana na rantse da zati na rantse na rantse da kaina ni da kaina Allah ilaha illa ana ba abin bauta ma da gaskiya sai ni wahadi la sharika li ni mulki ba ni kadai nake ban da abokin tare a cikin mulki na kuma anna muhammadan abdi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam a cikin zabura kenan na nabi dawud alaihi salam injila kuwa na annabi isa a taura na annabi musa alaihi salam Allah ce faman lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ama'i wa lam yaqna bi ada'i fali harij min tati sama'i wali abudu rabban siwa'i ita duk wanda bai duba hukunci na ba ba zai haƙuri akan bala'in da suka mishi ba kuma zai gode ma ba zai gode ma ba kan yau da nuna shi ko ba zai wadatu da abin da ba shi ba to ya fita daga wannan duniyar ya je ne mata duniyar da ba inda ba na Allah ba kuma zai bata wani ubangijin da ba ni ba to man asba hazina ala duniya duk wanda yawa ya gari yana bakin ciki akan yau bai da komai a duniya ina bakin ciki Allah zai baka annabi asba sai da alayya kamar yawa gari na fushi da ni to wani ne mai bayarwa to wani ne mai hanawa in ka samu sai ka jiga muna gode Allah ya baka su makarasa fa da samu shi da wane kuma? yace waman shaka musibatan waman shaka musibatan nazala ko laka waman shaka musibatan nazala da bihi a ƙarshe kani duk wanda ke kuka ta musiba da ta sauka mishi a wajen wani Allah ji duka hakika wannan ya ja kai kuka na ne rigirigi wa laisa musliman yuska ni ba iri na ne ake ake kai kara ba ba iri na ne ake kai kara ba to a daga sai dai yace wa man ladama wajahu ala al mayiti faka annama ahazarun han yuqatilu rabbahu bihi wanda aka yi mishi mutuwa don baƙin ciki sai maru hukar shi to girman zunubin shi kamar wanda ya ɗauko kwari da bakane da kibiya da mashi da gatari shi ne shi ne yaƙi da Allah Allah ya yi wa man kasara udan ala qabr mayitin faka annama hadama ba faka annama hadama babul ka'abat bi yadihi wanda ya je ga kabari wani ice mai ni'ima ya tsawa kai itacen sai sa hannu ya kare to jini zunubin kamar wanda je ne samkashin ka'aba ya karya kofa ya ji ba da shi to yake nan da wani hadisa ta gaske hadisi ne mai faɗi a ga umar aikatu wa ku ta bihi wa rasulihi yana da manzanni zuwa ne manzannin malaman ja'yan ƙwaranni manzan da kake gama da su misali da farko sa annabi adam alayhi salam annabi adamu sai annabi shisu sai annabi anushu wannan karatun na shayi amma a ƙarin karatun ba su ɗauro wanda na yi wancan lokacin wani na nan ya zo a yanzu bai ma san an yi ba da kuma karatu ne kila ake ɗauka a waya ya iya yiwa wani ya samu wani gata wani kurku bai samu ba sai samu a wannan su suna yanda ba an ce mu imani da su amma su kalli safo manzanni guda ɗari inda ba san su baya za ka yi guda ɗari a da Allah a da Allah misali annabi annabi adamu wani na farko sai annabi shifu sai annabi anoshu annabi kainaku annabi mahaya'ilu annabi ahanuhu sai annabi idrisu sai annabi mutawashilafin sai annabi nuhu sai annabi hudu sai annabi abahaf annabi mardarimu sai annabi shari'u sai annabi salihu sai annabi arfa hashazu sai annabi safwan sai annabi hanzalatun sai annabi ludu sai annabi asal sai annabi ibrahim annabi isma'il annabi sahaqa annabi yaquba annabi yusufu annabi shama'ilu annabi shu'aibu annabi musa annabi ludanu haka akwai ludu akwai ludanu akwai yawa akwai harunu akwai kalilu akwai yusha'u akwai daniyal akwai bunashu ga yusha'u ga bunashu ga baliya ga armaya'u ga yunusa ga iliyasu ga suleiman ga dawud ga alyasa'u ga ayyuba ga annabi ausu ga annabi zaminu da alham ya'u da annabi sabitu da annabi gabiru da annabi hamilanu da annabi zulkiflu da annabi uzairu da annabi azqalan da annabi uzan da annabi alwun da annabi zayinu da annabi azinu da annabi harbadu da annabi shazinu da annabi sa'adu da annabi galibu ka gani da ba daga galibu Ate galibu ko? ko ka sa mishi daga galibu ko? ko ka sa mishi wane? ko shammasu shammasu ko shamonu ko tayyadu ko ko kada annabi kada sai sarimu sai ainadu sai sayimu sai autunu sai bayyu zaru suna da ɗanka bayyu zaru wani annabi ne ko ka zulu kuma suna murtali ne dinnan manzanni ne sai basanu basanu lahinu galalatu sai annabi rasuku annabi rashonu annabi almonu annabi lugu ya gani da annabi farsuwa annabi lazim lazim lazim rigirgi da rashadu da shiraibu da haibalu da mailanu da imranu da hirbibu da jarraitu da annabi shammasu annabi sarihu da annabi sattan da annabi kubailu da annabi ta'adau da annabi aisun wa rusulihi a imani da manzannin Allah suwa ne kenan su ne wa'annan aisun da annabi aisatu annabi sadifu da manzo barwa'u da manzo hasim da manzo hayyanu da manzo asimu da annabi wajjanu da annabi misda'u da annabi arishu sai annabi sharhabilu annabi hizbilu annabi hizqilu annabi ashmaunilu annabi gamsanu annabi kubabru annabi subadu annabi ufbadu annabi baslahu annabi rabhanu rabhan annabi umdan annabi marqan annabi hanan annabi muhanna annabi wallan sai annabi ba'ayunu annabi basanu annabi habbanu annabi afleku ƙarenu nasiru auresu mal'asu zai mata sharuhelu ma'ana'ilu muduriku harimu barigu annabi barigu yirigi harhelu jabidu zarkanu asfonu barjaji nawa hazrayinu ashbelu addafu mahayilu zanjilu shamdaku alƙumu alƙonu jirgi da annabi hubaldu sai annabi salihu sai annabi sanuhu akwai nuhu akwai sanuhu akwai rahil akwai ramilu akwai zamilu akwai kasimu annabi kasimu akwai bayilu annabi bazilu da kiblanu da batiru da hajimu da jawihu an tuminu billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله annabi jami'u jamiru hajimu rasilu wasimu da annabi rabinu da sabimu da shusha da jazanu da ha da sahidu da sahaban da kalwan da sa'idu da gufranu da gayiru da laholu da baldahu da haidalu da lawiyu da haira'u da annabi nasiya sai annabi hafiku sai hafihu da hafiku da hafihu da kashihu da lafisu da nayimu da hashimu da hajjamu da maizadu da usimano da rahila da laɗifu da barɓafonu da abbanu da aurayibu da annabi muhammad sir da annabi aminu nan mahu handawilin mabasilin mal'atamun ɗumailin ɗabihun annabi mahama annabi mahamama da annabi hajaramu annabi adumu annabi mumbadu annabi baronu rawanu ma'adinu muzahimu yanedu lamiyu fardanu jabiru falumu misu harbanu sai hirbanu jabuku abuji mainatu kanuhu darbanu sahinu haridu hiradu harkaya nu'manu azmilu marhamu maiwasu yanuhu yunusa sasanu faraimu farayeshu suhaibu rukunu amiru suhunaku ɗan irgirgi da nabi zahono da nabi hainayin da ayyabu sabbahu arfonu mahaladu marhamu samidu galibu abdullahi akwai annabi galibu akwai annabi abdullahi akwai galibu guda biyu kenan manzannin akwai abdullahi akwai annabi adira zenu da adasaru da zaharanu da bayi'u da naziru da horenu da kaiwashin da fatwan da abonu da rabbahu da sabihu da matsalunin akwai hajjanin akwai raubanin raubalu da rabunin da mu'ila da sa'i'anu da arjilu da bikinu da muttadahu da ruhainu da mihirasu da sahinu da harfanu da mahamunun da haudanu da albunu da annabi wa'adu da annabi rahayonu da annabi bigan da annabi bitaihur da annabi hauzaban da annabi amilu da annabi zaharamu da annabi isun har akwai isa akwai isun akwai sabihun akwai yadba'u akwai jarihu akwai suhaibu akwai sabahan masadi akwai annabi kalman akwai yuha akwai akwai sa'ayun akwai samayunun samayunun annabi samayunun akwai annabi aradun akwai annabi hauharun akwai annabi yalbakun akwai annabi bari'un akwai annabi asilu akwai annabi kan'an dan da annabi nuhu akwai annabi kan'an akwai annabi duru akwai annabi hasman akwai yasma'u akwai arfuru akwai irminu akwai fadahanu akwai safa akwai shamunu akwai rafsasu akwai saisurun akwai akalabunun akwai annabi shahinun jirgi daga shahinun sai annabi hayyal sai annabi sha'ilu sai annabi hayyaju sai annabi zakariya sai annabi yahaya sai annabi jarjisu sai annabi isa bin maryama sai annabi muhammadun rasulullah sai muhammadun rasulullah sai muhammadun rasulullah sai muhammadun rasulullah suna sallama sannan a ƙarshen a farkon karatun kaga ya nuna kenan malaka jibril ya zo tambaya ko kuma sabai sun gashi kuma shi ba a shi ta iya yiwuwa mala'ika ya zo a tufan mutum ko mutane su gan shi ya iya yiwuwa ya iya yiwuwa yana yiwuwa yana yiwuwa har ma a wajen manyan bayan Allah imam abu hanifa suke shi ya kai kan mukamar ihsan imam abu hanifa ya ce na mafarki na ga Allah azza wa jalla su ɗari ba ɗaya sai musulmi Allah da na mafarki na gashi cikin ɗari zan tambaye shi ya bani sirrin da mutum na biyawa a zai cika da imani daga duba mu jarraba ta darbi shafi na saba'in da uku yake a naɗarin sai na gan shi na sha ubangiji a taimake ni a bani adda da mutum na biyawa mu ne ne cika da imani Allah ce ga adda nan ka rike ta ka gaya ma al'umma don su biya subhanal abadiyil abad subhanal wahidil ahad subhanal faradil samad سبحان رافع السماء بغير أمد سبحان من بسط الأرض على الماء فجمد سبحان من خلق الخلق فأحسن سبحان من قسم سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتهي صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يلد له لغفان أحد تدون شبيه وانا نجامي أزابي mu ina ba shi ba azaba na Allah da jalla ya ba Imam Abu Hanifa radiyallahu anhu shi ko Imam Tirmidhi radiyallahu anhu yace ra'aytu rabbal izzati na ga ubangijin girma Allah azza jalla a bacci alfa maratin su dubu yace ya ubangiji ne dai da fara mu'mine muna jin tsoron cika ba imani ka ba mu ina roƙon ziki ka taimake ka ban addan dan nabiyawa a cika da imani Allah ya ce ka ce Allahumma inni as'aluka بحرمة الحسن وأهيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجني من الهم والدم قصدك يا قاري الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا بديء ثمر الأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تهي قلبي بنور ما بنور معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين shi ne bilal har ta sa karshe in ka lura shi ne ta sa karshe dan ya ce an tafi kalbi bin ma'rifatika hatta arfaka haqqa ma'rifatika kama yanbaghi an tu'rafa bihi ya allah ya allah ya marhamin da shi da kafa uku allah azza jalla shi ba imam tirmidhi tirmidhi ne mai hadisin nan imam tirmidhi ya ga allah bacci sai tudu tsoron da ba shi kenan a shi halatta a ga jibrilu ko mala'ika don ya zo a wani sufa a suka shi na asali shi ne ba ya zuwa sarar da mutum zai mutu amma ko da mutuwa ne da mutum mumini ne a laraba suke zuwa laraba suke zuwa da daji da daji dan abin da ya samu kenan a karatun sai ya kaka dan abin da ya samu kenan na hadisi na biyu ana kama gobe